إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurum a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyar jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullah. ‘Yan uwa kamar dai yanda aka saba muna gabatar da amsoshin tambayoyi na ‘yan uwa da suka yi kira kuma muna barin ɗan lokaci na ƙarshe kaman sauran kwata haka don a ci gaba da sa hudu ba ganin lokacin yanzu magaraba tana yi muna ƙariya shi yasa muke ɗan sa shiri kinan dai kusan minti sha biyar na ƙarshe muke tsedawa saboda zuwa a ji a yi sallah kenan a taƙaice kenan za mu yi wannan zuwa har zuwa ƙarshe shida ba kwata insha Allah mai kira na iya kira a lambobi kamar haka in ma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu tisa'in da ɗaya tisa'in da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katurban sales katurban dizinef zero an soixante wannan shine kenan haka lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 44 kenan 94 32 52 kai 50 42 haka ina ga wannan shine dai lambobin da za a iya samun insha Allah an aka yi kira a lokacin da muke shiri kayan mu tashi insha Allah sai cewa dai duka tambaya mutum in zai kira ya zamanto yana kira ne a lokacin da muke shirin ne kuma ya kashe rediyo a lokacin da yake kira ya kashe rediyo shi zai ba da kyakkyawan shawarar insha Allah ‘yan uwa kamar da yadda aka saba kullum muna bayani jigo na addinin musulunci ana yi ne a kan sani mai san ibada karɓaɓɓa kyakkyawa to dole ya yi ta a yanda aka ce ya yi ya yi ta yanda wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya karantar da mu shi ne mai san ibada karɓaɓɓa kenan dole yi ta kenan akan sani ba akan jahilci ba wannan shine jigo duk mai san yan babu wani abu daban da za a yi na addini akan jahilci kuma a ce aiki ne na Allah Allah aikowa ya yi zaɓa ya aiko wanda ya aiko muka yi sa'a wannan al'umma annabi mu shine shugaba na annabawa da manzanni gaba ɗaya shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk mai san ibada karɓaɓɓa dole ke ne ɗauka daga tushe inda ta zo daga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alƙur'ani kuma ya yi bayani na sunna na tabbatar da wannan addini a yi shi a kan sani dan uwa wannan shine da ya takaice kenan abin da ya kamata mu sa a gaba shi yasa ake bada dama kenan wanda zai tambaya ya tambaya ta sanin addinin shi kuma muna jaddadawa cewa kiran duk wanda zai kira ya kokarin kashe rediyo a lokacin kira yau ina ga muna laraba sha ɗaya ga wata na jumadal ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha uku ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da hudu kenan dai shirin kai tsaye ne ganin sati da ya gabata ba samu dama in kai tsaye ba amma yanzu kai tsaye ne kenan mai tambaya yana iya aiko tambaya a lambar da aka bada lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu assalamu alaikum na'am
Ina da tambaya to bismillah daga ina
daga Zanzan.
to bismillah
Bayan kamar malam Rajuma, eh Iman ya shigo sama mun bai kamar sallama a- a a wanga a tsaye ne yake yin tabo ko sai ya zama.
to na gane Tambaya ta biyu kuma kamar in mutum ya haƙo ya zo mishi na cikin sallah.
ha Kamar in haƙo ya zo mishi eh in yana cikin sallah kamar in ya mutu sai ya sake da wallah ko kwalwar ta na wanke zai dawo.
to shikenan na ji kama radio Eh. kenan dai eh, muna fata yan uwa cewa dai kamar da wannan kaga dan waya kira babu wata hayaniya in dai mutum zai kira ya kashe rediyo babu wani hayaniya za a ji abin da yake faɗi amma matuƙa akwai rediyo kusan ka kun labajin komi kun sai hayaniya kuma babu yin bukata assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Salam hawun lahiya ko.
lafiya alhamdulillah Masha Allah barkan ku da barku. Muna jinjina muku wallahi.
to Allah taimake mu Allah taimaka Daga nan garin malam ta gona ne.
to ƙasa ina ce Oh, masha Allah, malam kawai mun kira ku ne mu To, jinjina muku don wallahi, gode muna mu.
jin daɗi To Allah taimake mu da aiki, Allah taimake mu. Mm, Ah.
mm. Kenan a akwai ina ga ɗan uwa wanda yake tambaya ina ga daga gurti ne, na san su dai ta hanyar sadarwa akai musu, na da aka yi maganar kare baya shiga a a mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake da kare ko sura. shin har kare wanda aka ba da uzunin riƙewa? Wannan zahirin magana, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi magana kare bai shiga gidan da yake da eh, kai mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake da kare ko wata sura. Wannan abin da malamai ke magana, ai kare akwai kare wanda shari'a ta ba da damar riƙewa. Irin kare na gadi, kare na eh, na kiwo, kare na harauta wannan karen uku su shari'a ta baka dama ka rike kare kaga nan duka bukata ce ta ɗan adam ko kiwo ko harauta ko gadi wannan duk da ana kama ganin gadin kayan gona ɗaya ne gadin gona dai gadin dukiya ne to ganin wannan abun ya zo akan eh, bisa shiga to amma ka ce kare kamar da imam khattabi haka lajin da ya mata saudiya sun tabbatar da cewa in dai na darura ne bai hana malaku su shiga assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
na'am
Ana lahiya ba da ya aiki.
lafiya lau alhamdulillah
Alhamdulillah. Ita rediyo daga mara iya tunan na'am shine
masha Allah.
bismillah Ina tare da Ibrahim daga nan gure.
daga da gore to bismillah
Masha Allah. Tambaya ta shi ne a game da abin da ya shafi sallah.
to
Eh, kaman aiki yakan kai mu wasu gurare wanda muka dan daɗe haka da dama to a gaskiya cikin karkara ne akwai abubuwa da dama wanda muka fuskanta a kaman almajirci da muke wanda ya shafi harkar da yi.
eh da ainihin imamu ne idan muka ce za mu fi akwai rukunai da dama wanda muke gani ya dace a ce akwai su cikin sallah eh suna daushe suna daushewa eh amma dai babu dai nutsuwa eh kuma musamman kamar wajen tafiya salati da annabi da ake yi duka ba ba sa ba mu alawar da za mu yi wannan dai rukunai dai na sallah dai kamar ba na a yi gane na gane na gane tambaya Mm.
kamar ya halitta mu je yin sallar ba daban ba tare da mun zuwa nan malami ba tunda masallacin guda ne kuma Mm.
ake na kan salawa da gaba daya kuma bayan haka nan aka shige lokaci musamman sallar magariba aka shige lokaci kwarai wanda mu dai a fahimtar mu dai kaman bai kamata ba a ce ana yin haka to ya ka- ya kama radio ta kama radio kuma insha Allah to wannan dan wani guri a takaice eh mas'alar da ina ina gan iya dai wancan wancan kenan magana kare da aka rike don wannan bukata ta gadi ko ta farauta ko ta kiwo kamar da Imam Khattabi ke cewa haka lana da ta Saudiya sun yi fatawa kan halittan halittin kuma da mala'iku suna iya shiga inda yake kare uzunin rikewa Imam Nawawi ne ke magana cewa duk ɗaya ne dai mala'iku su shiga ala kullu halin dai rike kare kan wannan dalili ba lahi bane ba magana ce sabanin kan shiga mala'iku rama kuma wannan magana ta malamai ce Imam Al-Khattabi da lajina da mata Saudiya suna kan cewa wannan kare wanda aka baka uzunin rikewa bai hana mala'iku su shiga sai magana ta ɗanwa na ƙarshe ta maganar za su je gari kuma gari wanda yake limamin inda aka saba dai to shi inda mutum mazaunin gari ne zuwa kai a zamanin kake wani matsala ta hakana akwai ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani ga sahabbai zamani zai zo ga wasu shugabanni za su rika jinkirta sallah a kan lokaci duk sai a lokaci ina ga abu zar na ce ya rasulullah ya zami in allah kai wani lokacin ya ce ku yi sallah ku ko a lokaci a gida amma ku je ku yi sallah da jama'a ku ɗauki waccan zaman nafila kaga kawai ya karantar da kai baka zuwa gari a ce san maka sallah za a ɗauke ka baka sallah sun kawo ne to dalilin wannan in akwai zaruwa ta irin wannan kai sai kai sallah ka cikakka mai gana akwai matsala a cikin sallar limami ko ka yi sallah ka a lokaci wanda bai huta ba amma ka je ka yi sallah da 'yan gari a matsayin nafila wannan shine mahuta ga irin wannan sabani wanda annabi ya karantar da sahabbai in lokacin ya zo irin wannan gare su Allah a'lam sai magana ta sallama da liman ziki ranar juma'a in ya hau in zo minbari in ya zamna ne ko ka hanya zamna a abin da ke sunna annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo juma'a in ya tsaye kahin ya zamana daga yahon mimbari a tsaye ke assalamu alaikum kuma sai ya zamana a yi kiran sallah wannan shi ne abin da yake ka'ida sai mai magana kan idan mutum ya sallah haɓu ya zo mushi ya je ya wanke haɓu yaya matsayin arwala a'a haɓo ko zub da jini baya warware arwala abin da ke warware arwala shine wutsari ko kashi ko hoton mazi da shi mani hawan kazaye haka yin iska haka yin birci kenan hudda haɓo bai cikin abin da yake bata a walla kudin za a wanke jini a koma a shiga sallah ba tare da an sake a walla ba wannan shine a bayanin wannan bawan Allah muna da fata yan uwa masu waya za su iya kira a lokacin da muke karatun kuma daga nan dai zuwa kenan shidda ba kwata za mu tsaye da ɗaukan waya ko karatun insha Allah. Kuma muna da cikin bayani na duk abin da ya shayi ibada, mai son ibada karɓaɓɓa dole ya yi ta a kan sani. Mutum ya san duk abin da ya shayi na duniya ma gaba ɗaya babu wani fanni da jahilci ke aiki a ciki. An kuwa da jahilci ta umma me bai karɓuwa bai zama na ƙwarai. ba yanda za a yi wani aiki na kwarai da jahilci to balle ibada wadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba aljani da mutum sai dan manuwa su kaɗe tani da ibada kenan abin da aka yi ka dan shi shine muhimmanci gare ka dan adam mai imani an yi ka dan ibada kina wani ibada lazim mai son karbuwa a wajen Allah ya koma ga Allah cikin kyakkyawan hali Allah dole ne ya karanci addinin shi ya yi addini a kan sani. Za gana maganar daji ne karkara ce ko a karkara ko a daji an san mai gari ko ‘yan gari ko barima ko sarki ko gwanto ya san ya je maraya ya nemo wata furoje ta ci gaban jihar shi. A yi shawara da ‘yan gari a je a taru a je a tura a je wata wani wuri a zo a samu wani aiki to ina ga ‘yan uwa lamarin addini. Wannan iya daga cikin haƙƙi na shugabanni daga ganin kai a ko da ana kiran sarkin gargajiya ko na gargajiya kai shugaban al'umma ka ne yanda kake zuwa maraya ka nemo proje ta taimaka ma al'ummarka haka za ka nemi in a garinka babu in akwai a garinka ka faɗakar da malaman garinka ba kurin liman ba mu a nan kurin liman sallah ne aikin shi a aiki limamin gari ba sallah ba kaɗai sallah wani abu ne da kullum in ma bi musu ba shi dole sallah amma akwai wani haƙƙi da yake kan malamai na karantar da al'umma addininsu. Kenan a samu malami malamin su riƙawa al'umma karantar da su addininsu. So da yawa kun ga malami shi kun sallah ne tahe shi. ko an yi wata mutuwa ya zo ya sallah gawa ko an yi ta ƙara a zo a bashi kuɗi a yi sallah ba ruwansu da karantar da mutane addinin Allah wannan kuma shine haƙƙin malamai sai kurin su bar mutane a cikin rigima cikin jahilci rashin san kuma hikun sai hayaniya walhali wannan gaskiya haƙƙi ne na malamai haƙƙi ne na shugabannin garuruwa ko masu hudi a ji a garuruwa na ƙoƙarin karantar da al'umma ku addinin Allah dan Allah ya yi ku ne dan masu bauta ba kurin an yi gaba ne kurin ka ci ka yi noma ka yi kiwo ka ci ka sha kurin ka biya bukata ka yi aure shikenan wannan ba karamin hasara ba ce kurin a ce mutum shi a rayuwar shi da aka bala da saba a karkara ko amara kurin mutum zai zo kurin ya zama a inuwa ya wuni ya hira ko dara ko wani abu daban kurin ba wani abu da kake a rayuwarka ci gaba rayuwarka wannan kwarai tabewa ce ba abu bane na ci gaba ba lazim ka yi noma ka shibka ka noma ka kalace ka sa a rumbu to yanzu ba a yi ka ba kurin ka zo ka zo kurin kashi kana dara ta kodago ko kwas ko kurin hirar banza ba ka wani abin taimakon na ci gaban addinin ka lazim ka karanta ka je kara karatun addinin ka gaskiya abin da aka yi ka dan shi assalamu alaikum wa alaikum salam
malam barka da barka daga ina ne kai magana
daga nan bayan shugaban su to bismillah
wani nake wanda ya mutu da ɗari eh
yana iya tashi ya yi wanka koko kawai yana iya wanki ne na kawai
to na ji kama radio ka ji insha Allah dan uwa wanda ya samu huluki cikin dare abin da shi daidai da sunna mutum in har yana kiwo wanka ko bai iya wanka to sunna ce sai ya arwala ya je ya kwanta ya barci daga baya tashi ya wanka ya sallah amma tana arwala ba a sallah da ita dan a yi barci ne da shi ne a sunna assalamu alaikum
Kamu alaikum salam malam muna lafiya.
lafiya lau alhamdulillah Allah ina so a ba a ba mu hukuncin mutumin da ke zuwa can bayan gari tare abinci ya siya. Bayan tare can doka daji zai tare ya siya. Ya ne shi ka to shi yare.
to shi ah, a takaice masala ta sallama da ake an saba ya ce amin wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaikum wannan amin duk da ana an saba faɗi ne amma a yi ta inda annabi ya karantar da mu ita sallama kurin assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum kai ka ce wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullah amma wannan kalmar ƙarin amin kin nan kurin dai mun saba da mana bai zo a cikin nasi ba yan uwa magana ta tare yan ƙauye a cikin daji kayan su gari abu ne a hili annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana talaqqil kuban ya hana annabi hanawa ya hani yin haka a tare yan ƙauye daga can kayan su shigo gari su labarin farashi ku saye ku ku zo ku kawo ku ku ƙara wannan annabi ya hana ƙarara ba wani ina ga sabani akan haramta tare masu kawo abinci gari a bakin gari kayan su shigo gari wannan nasi ya zo ƙarara bukhari kuma sun dai ruwayoyi ingantattu akan hana yin haka yin bai dace ba muna fata dai a yan uwa a yi ƙoƙarin kullum neman rahama ga bayi da abin zai kawo matsala ko cutar da bayi ana neman a kauce mishi muna magana ta yan uwa mai magana muhulki in dai muhulki ne kai kuma cikin dare ne in son samu ne ka yi wanka in wanka bai yiwa saboda sanyi ko kana bacci ya ƙarinka babu laifi ka yi wanka ka yi arwalla amma nan ce na arwalla ba a sallah da ita sai dai a kwanta don a yi barci ne ko a ci abinci ta ce ta arwalla ko da mutum ya iska ba ta karya tana nan sai ya tashi gaba ya tashi ya wanka shi ne ya yi kuma mun har bayanin cewa mutum in har sanyi ya kama shi mana sanyi ya sa ya kai da asuba bai iya wanka ko sanyi ya yawa ko babu ruwan ce ruwan kaɗan ne ba a yin arwalla a yi sallah in dai da janaba to ɗayan biyu ne ko a yi wanka in wanka bai yiwa sai a yi taimama a yi sallah wannan shine ƙa'ida ta wanda yake da janaba zai yi arwalla ya kwanta in bai iya wanka in kuma sallah ta kama dole sai an yi babu ruwan ne to ba rola za a yi sallah ba sai dai a yi taimama a yi sallah in ka sallah ta kama ba a iya wanka to taimama za a yi sallah ba a rola ba wannan shine abin da ya kamata wanda yake da halin janaba ya yi muna wata da yawan kullum za a gano dai ah, lambar da za a iya kira a cikin shirin na yanzu da muke ciki kai tsaye lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 wannan ba ta yi ba kenan mutum hijira ba wannan kuma assalamu alaikum
wa alaikum akramakallah barka da aiki barka alhamdulillah ina lafiya lafiya alhamdulillah na
muna barin kwaciya kuma muna ba su baya da
Allah taimake mu da aiki Allah biya bukata alhamdulillah masha Allah Mm, Allah taimaka alhamdulillah ta salam alhamdulillah to sai an jima kenan kenan an wani muna ƙara jaddada ruwan da zai kira a saba da kawo da rediyo a lokacin kira kawo da eh, imma kashe radiyon ko kawo da rediyo a lokacin kira shi ke ba da kyakkyawan shurare a san abin da ka hudi don a baka amsa ta abin da ka yi Eh, wannan shine ina ga ƙara dai jaddadawa muna magana ta duka lamarin addini abinda mutum zai yi tambaya Allah subhanahu wata'ala umarni fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun kenan ka ta- ku tambaye ma abuta sani idan ba ku sani ba ma'ana ka ne ya karantar da mu duk abin da baka sani ba lamarin addini to lazim ka tambaya yaya ne kaza yaya ake kaza kuma ba he ka je kwabu da yawa wani sai ya wani abu ya cabo ta kuma zai tambaye malam a'a ta wani kake kana ga abin wannan baka san hukuncin Allah akan shi halaka ne ko haram ne to ka'ida ta magabata abin da ke daidai da shari'a da abin da zaka yi baka san ba hukunci ko kana tsoron abin nan ka aje laifi ne ko kuma daidai bane ba to kahin ka yi wannan abin sai ka tambaye wanda kake ga alama ya san wannan hukuncin na shari'a sai ka tambaye shi meye hukuncin kaza meye hukuncin aiki kaza kaga yanzu ka ka bi umarni da Allah ya maka idan baka sani ba ka tambaya wannan shine kaga kayi ibada kenan akan jigo assalamu alaikum na malam barka da ba barka
wani ce lidaya lidaya in sallah ta kama ya ji an tsawar da la'asar yana aya haƙi saboda suka ciki da ya koko sai la'asar ta kura su sannan ya gani da la'asar da la'asar ne daga na kake magana kai
daga nan bayan su yi da wanda ba su yi da to shi dan uwa mas'ala ta gama sallah akwai masu sai jami'u suri me jami'u suri irin wanda wani ke hudi ka ƙi yin azahar sai a ƙarshen lokacin azahar ka tashi ka kawo azahar ka ƙare la'asar ta zo gaskiya a zahirin nasi na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta ma al'umma jami'in sallah ga mai bulaguro jami'i taqdim ko ta'khir duk wanda kai shari'a ta amince da shi ya ne jami'i taqdim annabi sallallahu alaihi wasallam abu lagoro misali idan az-zuhr tayi zai yi az-zuhr kuma ya kawo la'asar ya gama su a lokacin az-zuhr ya ci gaba da tahiya ko ci gaba da hutawa in a cikin bulaguro ne haka an ba da dama kana cikin tahiya a bulaguro abin hawa ne na dabba jaki ne a inji ne doki ne kana tahiya lokacin az-zuhr yayi to an ba mai tahi- mai bulaguro dama ba sai ya sabka ba saboda ce sallah ya sabka an baka dama ka yi ta tahiya a bulaguranka har ka sabka har la'asar ta yi sai ka yi sabka guda in ka sabko a lokacin la'asar sai ka gama a zuhur da la'asar a lokacin la'asar shi ta jami'a ta akhir an jinkirtar da a zuhur har ya zuwa lokacin la'asar a yi azuhar a yi la'asar a lokacin la'asar kuma daidai aka yi sunna aka yi in kuma an sabka ne za a tashi kuma a tashi biyu ya zama biyu ya ce kayan ka tashi azuhar ta yi inda kake kana da dama ka kawo azuhar a lokacin azuhar ka tashi bayan ka kare ka kawo la'asar wannan shine zahirin nasi na sunna da ya kawo sauki na gama sallah biyu a cikin balaguro ko kana zamna a garin ko kana kan hanya wannan shine jami'i da aka bada dama wanda ya ga dama shi ba dole ba kamar kasar ce ka'ida assalamu alaikum
alaikum salam malam na'am
sanungu yawa daga yana
mana fara a cewa ne to daga yana ne
daga nan zanjar abdullahi alhamdu ta bismillah shikenan mana Allah bai Allah bai bukatun Allah Allah bai bukatun mu wajen Allah ya mu ba Amin, amin, amin. Kenan ‘yan uwa wannan shine sauƙi na musulunci na magane amma shi gama sallah kai ne an baka zaɓi ne abin da zai gyara ka, amma ita ƙasar ce ƙa'ida a bulaguro, a zuhur, la'asar, isha, su wannan ƙa'ida su bi suke koma bibi na a zuhur raka a biyu, la'asar raka a biyu, isha raka a biyu. misali kenan a zahar kana raka'a biyu da fatiha da sura ta farko karshe fatiha kadai yake raka'a biyu ta farko fatiha da sura haka al'asar haka isha assalamu alaikum alaikum salam ana kara basira malam muna jin daɗin wannan shiri da kuke amin tambaya ta ta gaba wanda ya tambaya ne ɗazu Da- eh na eh game da kiran sallah nukan ji wasu gurare kamar idan suka yi kiran sallar nan a ga Allahu akbar Allahu akbar abin da kai a shahadu inda an sassauta murya kuma an sake maimaita wannan dai kalmomin da aka faɗa da farko shine nake tambaya ta haka akwai wani nau'in kiran sallah wanda ya zo da haka ko kuma a wata mazhaba ce ta zo da haka za ta lafiya to assalamu alaikum ba mazhaba bace ba hadisi ne ya tabbata na Abu Mahdura Ah, in yana kiran sallah annabi ya karanta shi mai a tarji'i suke yin shi idan liman ya zo wajen kiran sallah Al- zai daga murya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kasa kasa kuma yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ya wannan kasa kasa kuma daga murya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذا وأن يشيك ترجئي يي كلمة شهادة بي وأنا قصة قصة دهوركو kuma ya daga murya da sauran ya sake yin ta a sama murya a sama shi tarji'i ko shi kai ko baka yi ba ko ne dai ya tabbata a sunna wanda babu tarji'in ma amma idan ga mutum ya iya da asali a shari'a shi ana mai suna tarji'i kenan yin kalmar shahada ƙasa ƙasa kuma a daga ta kaman inda aka yi na farko assalamu alaikum kaga ana magana ka kana wannan ko yake da zai tambaya kashe radio eh, a kashe ta radio ko yake da zai tambaya
to na'am bismillah daga yana
salamu alaikum wa alaikum salam da barakatuh daga yana
har ma muna lafiya daga kasu dole to bismillah
tambaya ce nake wani gardama ce aka yi wa misalin wadda kan sun yi azumi ne wadda ba yaya ne ake abin Sai ko kama radio
ha kama kana ga radio ba kana kana ga radio ai ko kama ra- kama radio ka ji amsa ka kama radio ka ji amsa ka insha Allah to babu da shi Mm.
kamar sani na yanzu radiyon jiha ko baka ji radiyon jiha
yanzu ko eh baka ji radi- radiyon jiha baka jin ta Eh, ina ji ina ji to kwarai kuwa to kama radiyon jiha ka ji amsa ka insha Allah to babu da shi babu da shi
‘yan uwa iya tambaya hudda kai da azumi akwai an shar'anta na sallallahu ya faranta zakatul fitr zakatul hudda kai ake ce a Hausa a ranar sallah ko kayan sallah kwana ɗaya ga dukkan wanda yake mai rai ko yau aka ahi yaro da babba ɗan kwana ɗin da ɗan shekara ɗari ko a hudda mishi duk wanda yake kasanka to wannan masala ita akwai hali idan sallah ta zo har washe garin sallah ran sallah garin Allah ya waye ba ka da abincin da ya huce iyalanka na wannan wuni to kai a ran nan kana daga cikin maciyan zakatul fitr ba a ɗora maka hudda ta ba misali kana da ɗiya goma amma kana da na mutum hudu ko biyar hika hudu mutum biyar sauran Allah bai ɗora maka ba in ma aka waye gari ba ka da abincin da ya wuce iyalanka a ran sallah to ko da bayan idi misali ko kayan sallah kayan idin ma in dai garin Allah ya waye baka da ita ko da wani ya baka a ran nan kana cikin maciyanta domin zakatul fitr ran sallah mutane akwai maciya akwai masu badawa to kai idan garin sallah ya waye baka da halinta baka cikin wanda Allah ya dora ma huddata idan an kama ka yamma ka gyara ka ci akwai masu ganin ko suna ba mutane wahala ganin su ake ba zakat fitarkin balle a karkara ana sa mahi yawa lokacin azumi abin ya karanci ana karancin abinci mutane su ihudawa ya ce wai idan kaka ta zo idan mutum ya yi noma ya kare wai sai ya hudu zakatul fitar ta bara wannan gaskiya zalunci ne ake amfani mutane Allah bai dora musu ba Allah bai dora wa bawa abin da ba shi da shi zan misali ka sa miliyan goma ka samu kuɗi ya ce shekara ka ishirin ko goma ta baya ka hudu mu zakka kasan ba haka bane wanda Allah ya ba zakat fitr shi ke hudda wanda bai Allah ya shi a ranar a ranar sallah ko ya samu daga baya sai dai a ta gaban Allah kai mu dan haka babu wani ramuwa amma wanda yake da halin huddawa sai yake huddawa wannan shine ana bin shi bashi ko shi zai hudda ba da amma baka da hali ran sallah zakal kono ko ka samu daga baya Allah bai dora maka baramuwar ta assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah
malam wai kamar yanzu mutum ya ce abin maron bai da alamar jini na ai ba zai da sallah ba kuma sunna ba wani karfi ne ba ko a shi dai a takaice idan mace tana cikin tsarki da abin da zai zo in dai ba jini bi zai zo gangariya wani baki baki wani jajjani mara mara in dai ba jini bi gangariya wani alama alama baki baki ba tsaye da sallah ba a fasa komi har sai jini ya zo mai sunan jini amma inda cikin kwanakin jini jini ne amma da mace na zaman tsarkin ta kurum ta abin za ta gani na duhu baki baki fiye cikin jini za ta sallah ta komi na'am wa muna fata dai kenan a yi kokarin kawo da rediyo ko kashe rediyo a lokacin kiran shine zai yi fa'ida muna bayani an akan mas'ala ta karkara da yawa akan ɗorawa mutane wannan zakatul fitr abin da Allah bai ɗora musu ba kuma a ce wai daga baya da kaka ya kara mu a'a wai dai shi yanzu a ban kuɗin shi yanzu a baki so a bashi amma ba Allah ya ɗora maka ba wannan kuma ka bada ka bada matsayin sadaka dai kamar yadda ake na bangaren zakata kayan gona sai su ce ai ko tiya kai ya ka raba gida goma ko hannu goma ka hannu hannu ka bada duk wani hudi na yake gaskiya Allah ya wa zakka haddi baka hudda zakka sai ka kai noman da kai misali tiya 240 kasar haka zaka bata hauka wata farilla idan ka zalaka kuran assalamu alaikum kenan kasar haka annabi ya ce babu zakka cikin kayan gona sai sun kai wuski biyar wuski biyar shine sai ɗari uku shine ka ta misalin tiya ɗari biyu da arba'in amma ko da ɗan noman ka na tiya ka shirin tiya ka ɗari ɗari biyu duka wuski bin sabon zakka idan mutum dai niyya kun yi sadaka sadaka amma Allah bai ɗora maka ba zakka mai sunan zakka ta farilla sai ya kai kamar ɗan kuɗi ne ya kai adadi kaza haka kayan gona ya sun kai kaza haka dabbobi misali yanzu misali na dabbobi dabba sai ta kai arba'in karamar dabba ta kun zaka ta kama ka arba'in kuma ta kai arba'in a bada dabba ɗaya sai ta kai ɗari da ishirin da ɗaya kuma a bada dabba biyu har zuwa dabba ɗari biyu dabba biyu za a bada in ta kai ɗari biyu da ɗaya a bada dabba uku har zuwa ɗari uku in suka yawa suka yi a cikin dukkan dabba ɗari a hudu guda kaga abu ne mai sauƙi shanu zaka bata kama sai sun kai talatin raƙumi ya kai biyar kun ba a badawa a cikin raƙumin biyar kin har zuwa ishirin da biyar za ba da ƙaramar dabba ɗaya biyu har ta kai dai ya kai raƙumi ishirin da biyar ne ya shiga da shidda kun za a shiga badawa cikin raƙumin kwarai abin nan mai sauƙi cikin lamarin addini harkar zakka ba kowa ba dan kana da kuɗi ko da zakka a ku ƙaida ya kai kaza misali ya kai tina da ishirin ita misali an zo ne miliyan biyu da jaka ɗari da ishirin da biyar wannan adadin sai in ya kai ne ake magana zakka amma kasar haka idan kai mutum ya saraka da gaskiyar magana haka komi annabi to yanda kenan ba an ce kuna ka samu dabba ka akuya ka biyu goma ya karu zakka to shi ma kayan gona haka ne ya kai adadi kaza idan bai kai ba zakka da Allah ya dora ba ta hauka ba idan mutum kuma ya niyya kayan shi ne saraka wannan kuma saraka ce yayi amma dai zakka wanda take farilla ka hudda sai ya kai wannan adadin ni bayani misali kayan wake tiya ɗari biyu gujiya ɗari biyu hatsi ɗari biyu dawa ɗari biyu wasan kusan tiya kusan dubu za ka samu ko to amma zakka mai sunan zakka domin ba a gama hatsi da dawa a hudu zakka kowanne a karan kanshi sai in ya kai adadin aka hudu zakka ta iya kama shi idan bai kai ba babu zakka ta farilla hidai sadaka mutum ya yi abu bai sadaka a rayuwar shi wani gungun sadaka ne ko sadaka ta kuma abin da ka bada ne ba kayyade maka ɗaya cikin goma amma ita zakka ta kayan gona ɗaya ne cikin goma ake badawa in noma ne na ruwan damana ko irin noman da ba a bar ruwa irin na bakin ruwa na bakin gaza wanda ba a bar ruwa wanda ba a bar ruwa shi ma ɗaya cikin goma ne amma idan noman rani ne wanda ana bar ruwa ko da famfo ko da inji ko da hannu wannan shi ana hudda ne ɗaya cikin ishirin maimakon duk tiya goma a bada tiya ɗaya sai ai tiya ishirin a bada ɗaya da akwai rage idan kai ma kayi wahala sai aka rage maka abin zaka bada wannan shine tsari na musulunci wanda komi a cikin sauki muna fata dai uwa musulmi a yi ƙoƙarin tambaya duk abin da ya ɗari maka kai na addini to ka tambaya wani ka tambaya mai sani ba shi ma ce ma gaba kaga dai kai kai abin ka dai akan sani ba kai ba akan jahilci ina fata yan uwa za su yi ƙoƙarin fahimtar haka kuma mun ce wannan lamari na ibada ba abu ne ba na wasa ƙa'ida ce dole ne ba ya kamata ba ne ba ka karanci addininka ka yi addini akan sani assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Sala auna lafiya.
lafiya alhamdulillah
To insha Allah. Sala tambaya ce ke da kai.
Allah sa na sani musamman daga yana
Daga nan cikin gari.
to bismillah
Kamar zakka da kuka yi magana, ana kamar lokacin bada ta yi ko kauta kana yi ajiyewa har wani lokaci misali nan ka bada ko sai lokacin da take.
ai lokacin sallah in ana waranta yan lokaci ya zo
Ha.
to ita ma lokaci in ne lokacin da kun ku daka bada kuran mm.
gaskiya Kamar wasu ne aka gujiya suke ajiya su ce "Eh, lokacin iri ya yi yar wahalar nan sai su ba wasu bayan Allah ka sun A- taimaka musu.
a wannan- Ni amma ana su fi kyau.
a wannan ba gaskiya bane ba ba shari'a ba shari'a za ka hudda ta mai Allah ce wa tu haqa wa mahsadi ko haka Allah ce na subhani ka bada shi ranar da ka hudda kenan ba magana jinkiri har sai ka kana ka ka ba mutum tare wannan kuma kyauta ce ka taimaka masa gaba ba lahi bane amma dai kaidar zakka Allah ta wa tu haqa wa mahsadi ku bada haƙƙin shi ranar ku girba
Na'am.
Mm, bai kamata a yi jinkiri ba Mm, Gode.
yawa. na'am kenan shi haƙƙin Allah komi Allah mai lokaci kenan inda aka sallah ka jin da tattama zakka an tayi misali ana cewa misali lokacin hudda yi, ya kake hudda aka sace kaga ka sai ka sai ka rama tunda kai kaji kuma bashi ake binka haka in gaskiyar magana wannan wani abin daban in ka so Allah ya hore maka wannan ba laifi lokacin da abin ya tsada ka ba mutum sadaka ko ka taimaka mishi amma haƙƙin Allah ka hudda ka ba bayi su suke da haƙƙi wanda ka ba ko su aije he da kaka ka he da he da he da he da he da damanakin da bazara ka ba su su suke da haƙƙi haƙƙin su ne ka ba su su su aije ko su ci ta rage gare su ba kai ba za ka aje a wajenka ka ce he lokaci kaza irin masu misali lokacin zaka- zakarka yayi ita tsan aje sai da azumi maimakon ya taimaka mutane a cikin kuɗin shi a ya taimaka musu abin azumi hewa shi zaka zai ajidan wayo he da azumi zai raba ta a sai dai in zakar ta kace za ta koma ko da amma a watan ramadan ne ba lahi bane ba amma zakar lokacin ta yayi bai da ka hudda ka aje a gehe ka raka ba mutane kuɗin sukari kuɗin abinci da azumi a wannan ba gaskiya bane ka bada ta a lokacin bada ta kuma azumi in ya kai mu lokacin neman lada kuma ka neman lada daban ba a ajiye ta ka yi tasarrufinta inda kaga dama su masu haƙƙin zaka ba su suke da haƙƙi ko su ajiye he da azumi ko su ajiye he da damana ko daga donan dai shi dai mai haƙƙin ka ba da haƙƙi lokacin haƙƙin shi ajiya ba taka bace ina fata yan uwa an gano da haka kuma da fatar za a yi ƙoƙarin gyara yan uwa wannan shine dama muke bayani cewa za mu tsaye da shirin kusan ganin akwai huɗuba da ake ci gaba da sawa don mu je mu samu kuma sallah a lokaci shi yasa muke an ɗauki wannan da na ƙarshe assalamu alaikum na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Assalamu alaikum.
alhamdulillah
Awa, na ta wani wani manoma ne tambaya muke gudu ya kamata da tiya na wasu ke fara suke fara zakka.
Da- Kwanan baya kun yi a zu kun yi magana kan yana sadakar wannan ta karshen azumi.
eh
Ana iya bada ta tun kayan azumi eh, farkon azumi ya ka in fara fara azumi da ya samu.
a a sai dai sauran kwana ɗaya sallah ko kwana biyu amma ba a bada ta farkon azumi sai kusan kwana ɗaya ko biyu sallah
To amma ba bari a basu a basu a taro da idi ba bada ta ba
na'am na'am na'am kuma zakka yanda hatsi yake da hatsi da dawa da gujiya duka nisabi muski sattin iyaka ma alsami na yanzu tiya 240 Allah ya sani biya da bai da 40 ba shine yake kai nisabi kenan na'am na'am na'am na'am madalla madalla mu to yan uwa muna ganin ya kamata mu tsaya sai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan daidai kuma kurakurai Allah gafarta mana Allah kai mu shiri na gaba na satin da ya gabata zuwa insha Allah kenan za akwai dan sauran hudu ba za ku ji insha Allah kayan kayan lokacin yayi na labaru kuma muna wurin a ta addu'a da muna fata Allah subhanahu wataala ya kama mana zaman lafiya ya kama mana alkhairi ka samu duk wani shirya Allah kare mu gaba daya wannan shine mata za ta addu'a kan haka Allah kare mu duk wani sharri Allah kuma ya kama mana alkhairi ƙasa da sama shine fatan mu gaba daya Allah kare mu imani mu sa mu cika da imani a ajalin mu yazo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته